المتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wannan masallaci na Sheikh Abubakar Mahmud Gumi rahimahullahu ta'ala da ke kasuwar kaji a birnin Azare jihar Bauchi Najeriya a cikin wannan littafi na arrahiqul maktum bahasun fi siratin nabawiyya ala sahibiha afdalus salati wassalam wanda ya rubuta littafi shine safiur rahman al-mubarak puri rahimahullahu ta'ala a yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya idan ba manta ba muna bayani dangane da abin da ya shafi addinai na larabawa kafin zuwan addinin musulunci kuma mala ya yi mana bayani yadda larabawa suka kakkafa gumaka iri daban-daban gunki na farko wanda shi ne ogan ogogi shi ne gunkin hobal saboda matsayinsa da darajansa shi a saman ɗakin kaba yake sai sauran ƙananan gumaka a lokacin da annabi ya yi fato makka ya samu gumaka ɗai-ɗai har ɗari uku da wani abu a cikin ɗakin kaba banda ainihin gunkin manata ko lata ko uzza ko wadda ko suwa ko yago ko ya'o ko nasara wanda duk mun yi bayanin yadda aka sake kirkiro su to don haka wannan ya gwada larabawa kafin zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun sake asalin addinin da suka gada daga iyayensu da kakanninsu addinin annabi ibrahim sun koma addinin bautan gumaka to shine a darasi na sha uku ya ce ولما تمكن منهم هذا الذنب ko da yake paragraph na sama ya ce mafiya yawan larabawa suna bauta wa gumaka ne domin su yi tawassuli da su zuwa ga Allah su suna ganin ɗan adam bai isa ba bai kai ba ya bauta wa Allah kai tsaye ba tare da ya bi ta hannun wani gunki ba wannan ita ce manufansu ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa ba ma bauta musu sai don su kusantar da mu zuwa ga Allah kusanci na musamman to sai musulunci ya ce wannan kuskure ne wannan kuskure ne kai tsaye ka bauta wa Allah ta'ala in ne ba an ce ka bi wani ba ba ruwanka da wani amma ka haka masallolin farillai ba an ce ka bi liman ba to an kai ne limamin kuma fa sai dai ka bi iliminka abinda ilimi ya karantar da kai ke za ka yi aiki ne ko ba ka bane idan ma mu ne zai bi liman sannan kuma azumi sai wani ya maka jagora a'a sai dai kawai dole ka bi ka'idan an ga wata an sanar a dauke azumi an ga wata a ajiye azumi ko lokacin da za a yi aikin haji za ka je aikin haji akwai abubuwa da dama in ka sani ba sai ka nemi jagora ba saboda haka ayyukan ibada da yawa idan mutum yana da ilimi a kansu to kai tsaye ake so ya aiwatar abinda aka ce sai an bi ta hannun waɗansu kuma wannan bayani ne dalla-dalla amma ka ɗauki bautan Allah ka ba da wani ba zai taɓa yiwa ba ko da annabi ne mukarrare ko annabi ne mursali don Allah ta'ala bai ce a bauta ma annabawa ko manzanni ba walamma tamakkana minhum hadha dhan yayin da wannan zato ya mamaye larabawa wa rasaka fihim ya zauna a cikin zukatansu haɗar itiqad wannan itiqadi na cewa mutum bai isa ya bauta wa Allah kai tsaye ba ba tare da ya bi ta hannun wani gunki ko wani babban mutum ba ittakhazuhum awliya sai suka riki waɗannan ababe su ne masoyansu wa ja'aluhum wasila fi ma bainahum wa bain Allah subhanahu wa ta'ala suka sanya su sune tsani tsakaninsu da tsakanin Allah wa hawalu taqarruba ilaihim suka yi iyaka kokari na neman kusanci zuwa gare su bi kulli ma ra'aw min asbabi taqarrub da dukkan abin da suke gani yana daga cikin hanyoyin kusanci zuwa ga waɗannan abubuwa wa nahatu li mu'azamihim suwara wa tamasila suka sassaka shine wa nahatu suka sassaka li mu'azamihim ga manya manyan suwara surori daban-daban wata masila da mutum-mutumi saboda haka gumakan nan ba sassaka su aka yi ba ba ainihin kera su aka yi ba imma da itace imma da katako imma da dutse aka sassaka dutse aka yi mutum-mutumin wani ko kuma aka yi mutum-mutumin gunki kuma bayan Allah imma hakika to tabiqu suwarahum ko dai a samu hakika wanda ya dace da hotunan su allati kanu alaiha ko surorinsu wanda suke kai bi ma'ana kamar yadda muka ambata waɗannan mutane da aka yi bayanin mutanen annabi nu alaihi salam sun bauta musu ai asalin su manyan mutane ne wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna wadda wa la suwa wa la yaquqa wa yaquqa wa nasra ai asalin su manyan mutane ne mun yi bayani a can baya sai aka samu bayan sun shuɗe sai wajen suka ce bari su yi mutum mutumin su kuma suka yi mutum mutumin su kaman ka yi magana wa mutumin ya amsa kuma ko a yanzu ana iya samun haka yanzu wani yana kallon ka yana zane yana kallon ka yana zane wallahi in ya zana ka sai ka rantse da Allah za ka yi magana ma zanen nan ya yi magana ya abin nan ya amsa ko kuma a kawo masa yumbu ya suranta ka sai ya suranta ka exactly ana ganin ka ana ganin alaramman nan da yadda kake sa hulanka gashi alaramma tak kamar a masa magana ya amsa to kun ga haka suka yi wa manyan mutane wani lokaci aka samu wato ya dace da ainihin asalin mutane amma duk da haka ai ba daidai bane ya saba wa Allah wa in ma kayaliya ko kuma a ce kayaliya ce yanzu an ce mutum ya suranta ke dan ya zai suranta ki eh shaidan iblis wa ya taba ganin sa eh to ko kuma aljani kai abdul kadir ka taba ganin aljani ka san ya aljani yake eh Allah ran ma fa baka taba ganin aljani ba ko gwaigwai baka taba gani ba ka san gwaigwai din ma kuwa to fatalwa fa ka san fatalwa Allah ran ma kenan eh Allah ma ya ce bai san fatalwa ba to wannan yaka samu dattawa su maka bayani eh in aka ce ka surance ke dan ba za ka iya suranta shi ba to amma fa a facebook ne ko a menene a social media za ga an suranta wani abu sai a ce maka ke ne ko kuma dujal ai dama annabi ya yi maganan dujal ya ce idonsa guda ɗaya ne wanda yake aiki amma dujal ido guda biyu yake da shi sai ɗaya sai dai ɗayan ka annaha ina batun tafiya bi ma'ana jafiya kai ka ce inabi ne ga idon nan amma baya gani saboda ya riga ya bushe to zai ga waɗansu na zanawa a social media ko kuma a ainihin facebook sai a yi dujal sai a sa ido a goshi a yi shi wani iri hakan nan kai kana gani sai ka ce kai wannan ko ai kama da dujar to haka ma ke dan sai a gwada maka ki abin tsoro haka ma aljani sai a gwada maka ki abin tsoro to wani ne kawai yayi tunani bai taba ganin aljani ba bai taba ganin dujal ba tunda dujal nan gaba ne zai zo bai zo ba to balle kuma a ce shedan ko kuma ainihin iblis to shi ne mala yake cewa waɗansu an turanta su ta hanyar kayaliya tunani ne kawai sai mutane suka aza su ne kuma aka ci gaba da bauta musu mata kayyal lahum min as-suwar fi ashanihim abinda ya riyu a cikin zukatan su na surorin waɗannan wa hadhihi suwar wa tamathil kun ga waɗannan surori da mutum mutumin هي التي تسمى بالأصنام وأن سوى كي كرن سوى أو على أصنام قمك to wannan kun san paragraph din yana mana definition ne na al-asnaf sannan the next one shi kuma definition ne na me na al-awtan musamman ga wanda suke koyon turanci da larabci ko suke koyon ainihin yare eh tunda yanzu akwai kalmomin hausan da muke faɗi. idan muka faɗa wani zai fahimci sama-sama wani zai fahimci ainihin ma'anan da ake so a gane wanda ya fahimci ainihin ma'anan da ake so a gane shi ne ke jin yaren yadda ya kamata wannan shi ake kiransa fiki hulluga in aka ce alasna ana nufin abin da aka suranta gumaka gashin nan ana gani amma al'ausan shine ko bishiya ce idan ana tabarruki a wajen to ta zama wasan ko wani ɗaki ne aka mayar da shi ya zama wasan amma kun ga mu da hausa ba ma bambantawa sanan gunki wasan gunki alhali su da larabci sanan shine mutum mutumi wanda yake da hoto yake da sura wasan kuma shi bai da sura tunda wani shi yakan canfa hula ce ya gaji hulan a wajen ubansa, ubansa ya gaza a wajen ubansa. Saboda haka yana ganin kaman a cikin hulan nan akwai wani wato tabarruke ko wata albarka. Ko tarbi ne za ga wani yana rike da wani tsohon tarbi, in ka bincika sai ka samu wata tsohuwar kakarsa ce ta mutu tana jan tarbin. kuma an ce kakan nan ta yi albarka ko ta yi shekaru shi yasa kima ya zo yana rike da wannan ga masu rike da zobe sai ga wani da ƙaton tagulla a hannunsa idan ka bincika sai ka samu wani uban kakanta ne shi ne aka gaji wannan tagulla daga hannunsa ba mamaki ma an ka tambayi tarihin sai a ce wani aljani ne ba ki ajeji to duk waɗannan ana kiransu ausa wasanun ne saboda an ta'allaka zuciya da wani nau'in bauta na Allah akan waɗannan abubuwa amma in ka ga mutum mutumi haka ce wannan kaman gunki ne gashi na ya kama da mutum za ka yi masa magana ya amsa ko dabba ko wani abu mai rai to wannan ke ake kiran safana mu ina fata an gani amma akwai waɗansu masu luga suna cewa abinda aka sassaka da itace abinda aka sassaka shi da itace ko da dutse ana kiransa sanamu amma abinda aka haɗa shi da wani abu sai su kira shi wasa to amma dai wannan abinda mala yayi bayani kusan shine kan gaba wa rubbama mala yace sau da dama lam yanhatu lahum suran wala tamathila ba ta musu sura ko kuma mutum mutumi bal ja'alu quburahum wa adra'atahum suna amfani da kabarurukan su ne da kushewansu saboda haka kaga kabari ya zama wasan ba za ka ce ma kabari sanamun ba sai ina fatan gani akwai wani wanda idan yana da damuwa in ba ya je kabarin babansa ba ba zai faɗi damuwarsa ba ko sallah yayi ta falilla ko ta nafila ba zai faɗi damuwarsa ba sai ga anan Allah ba zai karba ba sai ya je kabarin ubansa to ya mai da kafarin ubansa abin bauta wannan shirka ne ko ba na ubansa ba ko na uban waye eh ya mai yadda shi ya zamo inda wai zai je yana neman biyan bukata ai an tabe Allah tabaraka wataala ya baka dama ko kana kwanci akan gadonka ka nemi biyan bukata ka roki Allah wa qala rabbukum uduni astajib lakum an faɗi wani waje wai za sa laka ibadi an ne fa inni qaribun mujibu da'wata da'i idza da'ani wal yastajibu li wal yu'minu bi allahum yarshudun saboda haka ba faɗa maka ga inda zaka je a cikin waɗannan ayoyi hadisai ne da suka ce addu'an da mutum zai a ɗakin kaba addu'an da za a yi a filin arfa addu'an da za a yi yayin da za a sha ruwa addu'an da za a yi bayan an yi kyakkyawan aiki addu'an da za a yi lokacin da ake tafiya, addu'an da za a yi a lokacin da ruwan sama yake sauka, aka ce duk waɗannan da lokatan da wuraren ya tabbata nassi ingantacce Allah yana karban addu'a saboda haka kaga ba kabarin wani kato za ka je ba ko malami ne ko sarki ne ko waliyin kame kame ne yanzu babu tabbas ai ba annabin ma da aka ce ka je kabarin sa ka roki Allah subhanahu wataala babu yasa ko kabarin annabi idan an je aka ce assalamu alayka ya rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad in ka matsa gaba assalamu alayka ya ababaka as-siddiq radiyallahu anhu allahumma ighfir li abi bakr idan ka je gaba assalamu alayka ya aba hafsin umar ibn al-faruq رضي الله عنه اللهم اغفر لعمر بن الفاروق رحمه الله تعالى هكذا مثالي to kaga abin da zaka yi kenan amma ina zaka yi addu'a wanda ake tsammanin Allah zai karbi addu'a kan ka shiga rauda rauda daban wajen kabarin annabi daban in ka shiga rauda ka yi nafila ko baka yi nafila ba tunda annabi ya ce ma baina minbari ma baina baiti wa minbari raudatun min riyadil janna da ce tsakanin mimbari na da ɗakin da ɗaki na sai ɗakin matarsa ce sai ce ɗaki na ashe ɗakin matan ka naka ne eh ai wata hausa na ɗakin matarka ɗakin ka idan mutum zai auri mace mace ita take kama ɗaki wa ke kama mata ɗaki amma ka ɗauko ta ka zo ka ajiye ta ɗakin ya zama nawa na ku ko nata eh ya zama lakinta saboda idan ranta ya ɓaci za ta ce ka fita kabar mun daki eh ka fita kabar mun daki ai duk wanda zaka ji yazo yana cewa mace fita ki bani gida nan fita ki abin nan wannan wawa ne ba a gadara irin wannan ko sake mace kai annabi ya ce kada ku fitar da su yanzu balle matan da ka zo ka saba mata daki ka ajiye ta kuka zo ka zauna da ita sai ta haifi yaya guda biyar ko guda bakwai kai kuma ka zo ka yi ritaya kana nan daddafawa kake yi mai yiwa sauran kaɗan ka gangara do idan ka mutu wannan ɗaki kai ko ma ka sake ta idan ka mutu suwa za su ci ɗakin nan ‘ya'yanka su kuwa za su gaji ɗaki ne su ce uwarsu ba za ta zauna ba ni na ga sakin ma da aka yi mace ce ta zufa mijinta ya sake ta ‘ya'yanta kuma manya ne da suka zai suka ce to ba ba gaskiya ya kamata a sasanta sai ce saki uku ya mata ba yadda za a yi ya sake mayar da ita suka ce to gaskiya baba mu kuma idan uwar mu ta bar gidan na akwai matsala eh bari mu maka hannunka mai sanda mu muna gani yadda za a yi tunda akwai gefenka shikenan ka ci gaba da zama a gefenka ita ma gefenta ta rinka zama mu kullum za mu rinka shigowa mu gaike ka mu gaike ta amma ba kai ba ita ba ita ba kai sai dai gaisuwan waje ya ce to babu wata yadda dabaran da za a yi aka ce dabaran kenan hatta tanki hazaujen gaira eh amma kuma mu babu yadda za a yi mu zo mu shiga wannan ba hurumin mu bane ko da yake idan ɗaya je ya sama ma uwarsa wani aka wawa a gefe wani wawan tsoho aka a gefe ya aure ta bayan ya aure ta ya zo ya zuga uwarsa ita kuma ta yi hali wa miji na biyu sai ya tsake idan ta kammala idda za ta iya dawo gidan ubansa fifa da ya je shirya gadon zaren eh eh to tunda dai ba fikihu muke karantawa ba aure yayi ko bai ba idan ya sake mayar da ita wancan ya sake ta saki yayi ko bai ba aure yayi saki yayi kuma ta sake zuwa wajen mijin ta na farko uban wanda ya shirya da fisa aure yayi Allah ya kyauta to anyway بل جعلوا قبورهم وأدريهاتهم وبعد مقراتهم da waɗansu wuraren da suka tabbata suka zauna wa mawadi'a nuzulihim da inda suke sauka wani lokaci annabi ya fito tafiya tare da sahabbai sai ya samu waɗansu mutane a jikin wata bishiya ko an yazo sai rataye takwabin sai na neman albarka kun ga wannan wasan ne waɗansu ma suna wata irin ibada yana tare da sahabbai ne waɗannan kuma suna da yawa duk wa'azin da aka musu ba za su ji ba annabi ya wuce sai da ya je gaba sai sahabbai suka ce kai suka ce abin da waɗannan mutane suke abin ya ba mu sha'awa tunda sun bincika an ce wannan bishiya tana da albarka saboda wani babban mutum ne ko manyan mutane sun zauna a gindinta shi yasa mutum sai ya dauki takwabin yakinsa sai ya je rataya ko ya je hulansa sai ya daura a wajen saboda yana neman albarka shi ne suka ce iji Allah na za ta almuwa kama kana lahum za ta almuwa mu ma muna son ka sanya mana za ta almuwa mu ma ya manzon Allah a musulunci ka kirkiro mana wata bishiya ka gwada mana wanda za mu je muna rataya za Allah ce ka ya ce abinda waɗanda suke yi fikir ka shi yasa karantarwa fa yake da muhimmanci kun ga waɗannan karantar wanda ake ta yi nan da can wallahi ba domin shi ba karshe ba ma mu ba limamai ma sai sun zama mushrikai in kowa bata zai yi akwai abin da wani jahili ya kirkiro yana faɗa aji yana da ƙarfi to fa zai danne kowane irin malami ne komi tsoron Allah sa kafin a ankara ya riga ya halakar da mutane da yawa yanzu ba da haka wuiwui ya shigo cikin al'umma ba ba da haka abin kurkura ya shigo cikin al'umma ba ba da haka shan ainihin menene solution ɗin da ake ake fati da shi ya shigo cikin al'umma ba? Ai, da kaɗan da kaɗan ga maganin abin nan maganin tari. Eh, an fi odansa kuma ya fi karewa da wuri. Ha, kawai wani sai ya zai na da gangan kawai, don karku ganshi yana sha kuce mashayi ne. Sai ya je ya sayo kaman kwalba biyu, to kai da baka da hankali yanzu mutum na tare sai ya sayo kwalba biyu kuma kwana ɗaya ko biyu a ce ya ƙare tun da su ai masu sha ina jin sukan sha kai rabi ko duka suke sha duka suke sha ne in ka ba da amsa ka taɓa sha to a hankali a hankali abu sai kaga ya zo ya mamaye ana ƙoƙarin magance wannan matsala sai ga ina yanzu ga shi gamman tana so ta yi kwamiti ana son maganar kaye-kaye aka zo ana neman shawarwarinmu abin da na ce ni na gani su ne sai ana ɓata lokaci ne kawai saboda wani ɓangare daga cikin mutanenku na gwamnatin su suke ɗaura gindi wa mashayar to mutumin da ya sake hanya kuma ya zo ya ce zai gyara doka kuma in ma da gaske kuke yi kuka fito ga dangadan kuka ce za ku yi gyara ‘yan opposition ɗinku ba za su bar ku ba. Haka ne ko ba ka ba? Kowa yana so a ce yana da ‘yan iska, wanda duk abin da ya sa su za su yi. ‘Yan iskan nan ko ba za su yi duk abin da ki ogan yake so su yi ba sai idan hankali ya guce musu. Ya sa sai a ba su kuɗi su sayi waɗancan abubuwa ma ba za a ba su kuɗi su ci abinci mai kyau ba. balle ya ba su kuɗi su kai mai iyayensu su yi ta bane Allah ya kyauta na wa mawadi a nuzulihim wa istirahatihim wuraren saukansu da hutunsu a makai na mukaddasa sun rike su wurare ne masu tsarki kamar yadda muka yi bayani waɗannan suna son a sanya musu bishiya wanda su ma za su dinga tabaruke manzo Allah ya ce wannan kafirci ne da shirka ba daidai bane ne to shi yasa waɗansu orientalist su kuma suna cewa ah to me yasa mutane suke zuwa ɗakin Ka'aba su je su ta abin ayin ka je ma ka je ɗakin Ka'aba kana dawafi ka ɗauka ɗakin Ka'aba kake masa dawafi ya baka lada to kai ma imanin ka babu ko ka je Safa ko Marwa kana shafawa ko ka je makamu Ibrahim kana shafawa yake ka shafa sai dakin kaba ne aka ce ga hajarul aswad ko ka sumbace shi ko ka taba shi ga rukunul yamani wanda ko za ka taba shi bayan sa kuma sai ne hijir isma'il an ce ka taba shi ko makamu ibrahim an ce ka taba ko almultazam wanda za ka je ka daga abin nan naka ka manna kirjinka tsakanin hajarul aswad wannan dan raran da kuma inda kofan ɗakin kaba yake wanda ba cika samu ba saboda ribibi eh ba sa bari wani lokaci za ka ga sun bar mutane ɗaya ɗaya kun an taru an yawa sai su hana kaga nan musulunci ya ce maka kai abu kaza ka taba ko wajen jifan kenan ka je ka takarkar kana yi kamar yadda ake gwada waɗansu a tiktok kaga wani ya ɗauki takalmin sai ya yi shawagi sai ya yi ya auna ya auna wa ya ce maka shaidan ake jefa sai ina jin kun taba ganin irin wannan tiktok ko wani ma za a ganki yayin shawagi amma ne na kan ɗauka masu shawagin nan da ban kwakwalwarsu a cikin shawagi take ba masu hankali ba ne to da wanda kuma zai ɗauki katin dutse in kace masa ana ɗaukawa kamar gujiya ne zai ce a'a shi babban dutse ne yana son ya kwale shaidan alhali kuma in a kwale kwale ne farkon wanda ya kamata a kwale shi mai kwalewan ya kamata a kwale shi eh saboda shi ma irin aikinsa Allah ya kyauta wa kaddamu ilaiha an-nuzura wal qarabin suka gabatar da abubuwan alwaki da kuma mai neman kusanci duk abin sadaka duk inda zaka je a ce wajen sadaka ne ka ce gashin nan saboda albarka ka jefa ba akwai matsala akwai waɗansu malamai suna maganan cewa mutumin da yake neman sadaka irin wanda suke zaune a bakin hanya ka jefa wa mutum babu akwai wulakanci ya gara ka ajiye masa ko ka bashi a hannunsa da girmama amma su masu bautan ire-iren waɗannan wurare jefawa suke mutum ya je sai ya jefa wannan yanzu kaman kabarin Sheikh Usman bin Fodi a Sokoto Hubbari mutum zai je jefa saraka duk wanda ya jefa maganan da yake yi kenan saboda wajen ya zama wasan duk wanda ya haka to ya mai da wajen wasan kuma sai Allah ya tambaye dun ba daidai bane ina fata an gane wa taulaha bi amalil qudu'i wa ta'a kuma suka zo da ayyuka na kaskantar da kai da da'a wani ma sai ya ce ba zai yi azumi ba sai a kwakwari tun da asuba zai dauki azumin sa yana kubbare sai an sha ruwa ya sha ruwa a kubbare yayi addu'an sa na biyan bukata sannan ya je gida daidai ne ba musulunci bane wallahi Sheikh Usman bin Fodi da ya san za a yi masa haka da ya rubuta miyagun littafai a kan haka tunda akwai abubuwa da dama da ya samu waɗanda ake yi ya yi maganganu a kansu amma sai abin ya juyo kuma ka zo shi ana masaka wa hadhihi al-adriha kun ga waɗannan kabaruruka wal maqarrat da wuraren zama wal mawazi da ainihin bigire ke allati tusamma bil awsan su ake kiransu al awsan in ka ji Qur'ani ya ambace haka ko hadisi to abin da yake nufi kenan kaga abin da turawa suke so su mai mana abin da haka zaka yi ta mutum mutume wai wani dogon yaro haka ne ko ina jin saddauna ma an yi mutum mutume su ko ka ba balewa ma an yi sakakin ma an yi to aka yi mutum mutume su ba don Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara wadan sun dagile abin ba sau da karshe kawai zai zamo in muka saba da shi shikenan kai ai wani ya fito takarar siyasa yana ganin ba zai kai labari ba sai ya je ya kai ziyara kabarin sa baka ta babarewa musulunci ne ba musulunci bane yana ganin in bai kai ziyara ba to ba zai ci nasara ba takarar sa to kaga ya maida al'amarin a wani abu daban na'am amma ibadatuhum li hadhihi al-asnani mala yake bautan larabawa ga ainihin waɗannan gumaka da muka ambace su wal autani da ainihin kafaruruka fa kanat lahum fiha taqalidun wa amal suna da koyi ne ta kalidanci ne da waɗansu ayyuka ibtada aktharaha wanda ya kirkiro musu mafiya yawa shine amru bin al-wahyi al-khuzai wannan bawan Allah nan da muka ambace shi a can baya wa kanu yazunnuna annama ahdathahu amru bin luhay luhay suna ganin duk abinda amru bin luhay ya kirkiro fa huwa bid'atun hasana bid'a ce mai kyau eh bid'a ce mai kyau saboda suna ganin shi bawan Allah ne ba zai kirkiro abin da yake ba daidai ba walaysa bi tagayyirin li dini ibrahim alayhi salam su suna ganin ba canza addinin annabi ibrahim bane to amma abin da ya kamata su duba shine da annabi ibrahim da amru bin luhayy wa fi daraja eh a to me yasa suka bar maganan annabi ibrahim suka dauki na amru bin luhayy kaga daga nan ma za gane cewa hankalinsu akwai matsala ai kamar salati ne a zuwa ce maka ga wata salati nan salati ya fi na annabi kai ka yadda ka kawai wani yana zaune a lungu ko wani ƙauye wani ba ƙauye ya kirkiro maka salati ya ce maka wannan salati ya fi na annabi ka yadda ko wannan salati ya fi alkur'ani ka yadda to yin haka ne inda ya salatin ya fi ƙur'ani to ya ce ƙur'ani mana bara yake da shi ai kaga ba zai yi ba ai wannan kenan wa kana min jumlati ibadatihim lil asnam wal awthan annahu yana daga cikin adunkule bautan su ga waɗannan gumaka na farko kanu ya'kifuna alaiha sun kasance suna yi tikafi an san yi tikafi ko eh ya'kifuna alaiha suna yi tikafi mutum ya lazimci abu abinda yake nufi da al-itikaf shine luzumul masjidi ainihi tarifin sa luzumul masjid ko da larabci a ce luzum ayi makani duk inda ka lazimce shi to za a ce masa za a ce itikafa ai ga mai itikafi a waje kaza wato ya lazimci kullum zaka ganka a wajen ko mafiya yawan lokaci yasa ka ce itikafi shine zaman da zaka yi a masallaci da azumi a bakinka sawabin a cikin watan ramalana ne ko ba a cikin watan ramalana ba wanda kila zance mafi inganci ko yanzu ka dauki azumi kana iya zuwa masallaci ka zo ka yi wannan abin nan to wannan yana da asali kamar yadda Allah ta'ala ya ce wala tubashiru kunna wa antum aqifuna fil masajid kuma ana tsaftace masallaci ne a gyara shi ga zuwa sai ga masu dawafi da masu ruku'u musamman ɗakin Allah da sauran abin nan masallatai to suna yi tikafi su zauna a wajen wayan tabi'una ilaiha suna neman mafaka a wajen wa yatifuna biha suna ihu ihu a wajen eh shine hatifuna in aka ce hatifu shine mutum ya rinka furta wani abu da sunan ibada wannan na fi kwatanta shi da da akwai waɗansu mun yi lokacin da muke university lokacin da muke university muna boarding ne in ka tashi za ka je bayan gida za ka yi kaje za ka je fitsari sai ga waɗansu ko kiristoci ne ko menene karfe ukun dare haka karfe ukun dare ko karfe hudun dare sai ga sun fito sun tsaya a bakin kofan ɗakunansu ko bakin baranda idan a sama ne akwai hotel din da yake gidan sama za gan su sun tsaya a bakin abin nan suna ta furta wani abu haka dokta menene suke abin nan da kuke to me suke furtawa ana iya gane abin da kawai suna yi ne kuma za su yi fa har zuwa lokacin da za a yi kiran sallan asuba na biyu ana kiran sallan asuba na biyu sun san mutane da yawa za su shigo shi kenan sai su bari su kuma ibadansu kenan yanzu kai akwai ibadan da zaka zo kana karatun Qur'ani ko kana addu'a kana dai dai bai baka san me kake faɗa ba wallahi ko addu'a ce aka ce maka baka san ta ba baka san kanta ba to karka yi ta akwai wata tsohuwa da ta koya mana wata addu'a ni dai har yau na kasa gane addu'a eh saboda kullum muna kai mata abinci kullum muna kai mata abinci ni ina jin ko an hada da wani yare ne ko da kare kare ne kare karanci ba to gaza mu a can ai kare karanci babu kare kare a can da wani yare ne wato wani iri ya daɗa ya lilo ya da na ce caɓi amma mu a lokacin mu rike fa tsakani da Allah sai daga baya muka kasa gane menene fassara duk abin da baka san fassararsa ba to karka yi shi musamman a irin wannan sai dai idan tsayayyen mutum ne ko malami ya koya maka tunda akwai wanda za a koya masa rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana na jin rabbana la tuzigh qulubana ko fi ma abinda suke cewa ko kuma wanda ba su abin nan ba rabbana la tuzigh qulubana la tuzigh ne la tuzingi saboda yafi dadin fada ina ba da an gane rabbana la tuzigh qulubana to ko mutun ya fada haka kace zaka ce chafi duk yadda kai ka gyara masa okay ok ok shi ne to to kaga wannan ya zama to Allah ta'ala ya taimake mu eh na'am wannan fa ba wai yana nufin duk addu'an da ka haddace idan baka san fassaranta ba kar ka yi ta in dai addu'a akwai cikin Qur'ani ko ya inganta cikin hadisin Annabi in dai dai kake karantawa shikenan eh amma in akwai yare a ciki to kai takazan zan tun wannan yana jin daga yalilun kamar sunan aljani ne to kuma ka zo addu'a kana kiran sunan aljani daga yalilu to tunda dai ba larabci bane don ai Isma'il da Ishaq da Yaqub da Ibrahim da Musa an ta dubba kalmomin larabci bane Musa daga Musha musha mu that is water or river sha that is shajar haka larabawa suke abin nan shine bi ma'ana an samu annabi Musa bainal ma'i wa kadari su haka suke fasara da larabci shine zai su ce sai a ce Musa musha amma ba ainihin ba larabci bane Ismail sun ce il Allah Isma Abdu Abdullah to amma kaga mu muna faɗa wane ne yake cin yake jin Ibraniyanci eh kaga babu wa zai tabbatar maka da cewa hakika ne haka ne to shi yasa duk abin da baka sani ba ana gudun karka kira sunan aljani ko wani dodo ko wani Allah abin da ya inganta shi zaka yi ويستغيثونها في كدائر سنا neman gudumawansu a lokacin da suka fada cikin tsanani wa yad'unaha li hajatihim suna kirayansu wato kiranye gare su saboda bukatunsu su biya musu bukatu mutakidina suna kudurtawa annaha tashfau inda Allah za su yi musu ceto a wajen Allah to to haqqiqu lahum ma yuridun za su tabbatar musu abin da suke nufi to kun ga wannan babban shirka ce to abinda larabawa suka fada ciki kenan kafin a aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a kaso na biyu wa kanu yahujuna ilaiha sun kasance har aikin haji suke zuwa wajen dakunan gumaka wa yatufuna haulaha suna dawafi a kewayen wannan katin wa yatazallaluna indaha suna kaskantar da kai a wajen wa yasujuna laha suna yin sujada saboda haka ko da ka je kai sujada fa sarki kuma ya yadda da wannan to da kai da sarkin duk kun zama kafirai sai dai sarkin arna ne ba na musulunci ba kai ma mutumin arne ne ba musulmi ba goballe kuma ka je ka samu wata bishiya kai mata sujada ba a sujada sai wa Allah ki kaɗansa annabi da kansa ya ce laukuntu amiran ahadan an yabtuda li ahadin ya ce la'amartul mar'ata an tafsuda li zawjiha da zan yi umarni ma wani ya yi sujada ma wani ya ce da na yi umarni wa mace ta yi sujada wa mijinta me yasa a mijin fa da yake daukar responsibility mijin da yake daukan komai ba ya cewa uffan ba ga shi yanzu mun faɗa ba ka auro mace ka saka ta a daki an ce dakin ta ne yaya an ce ɗakinta ne in ka zan bata masa rai tana iya ce da Allah malam kai waje da Allah malam ka fita ka bar mun ɗaki na ka fita ka bar mun ɗaki na kai kuma kana da hakuri zaka fita ka koma masallaci in ka kwana biyu za su biyo ka sai dai baka sani in ka kwana biyu baka aika da tafane ban ka je lahira sai an tambaye ka kwana biyu da kai a masallaci baka aika tafane ba ko ba ka bane haka ne amma ka aika musu tafane kana zaune a masallaci ka shigo mana ka ce ba kun ce fitan bar muku gidan ba to na fita na bar muku gidan to za ga su rufo kansu su da kansu za su zo suna roƙon ka kai hakuri ka koma to dama haka ne kai kuma bayan ka koma hanya ba sai ka jama amma fa ba da duka ba eh wani lokaci akwai yadda ake kuwa da darasi saboda gaba kar afirka lokacin da mace ta hauro kai sai ka sauka kasa fita mun daga ɗaki na ka ce na fita gidan ma ba ma son ganin ka ce na bar muku gidan kana masallaci kuɗin cefa ne ka ce har da tsari ma gashi in ga wani ɗan ƙauye ya riko kajinsa guda biyu ya zo wucewa ka saya ka aika gidansa ai sasanta wasu rukai duk hanyoyi ne na sulhu to kun ga wannan nukta duk inda za a je aikin haji a je a yi ɗawafi ba Allah ne ya ce a yi ba to kafirci shirka na'am sannan na uku wa kanu ya takarrabu na ilaiha sun kasance suna neman kusanci zuwa ga waɗannan wurare bi anwa'in min al-qarabir da nau'o'i daban-daban na neman kusanci wa kanu yasbahuna wa yanharuna laha sun kasance suna yanka kuma suna zubar da jini suna soke abu duk abinda aka zo aka ce zaka yanka zaka zubar da jini to kai ta kafa duk malamin da zai ce maka yanzu kai abin nan fa kana neman abu kaza to sai an zubar da jini to kai a hankali zubar da jinin nan ma zai zubar da jini yanzu idan ma Allah ne za a zubar da jini haka ake faɗa sai lallai lahiya da suna duwannan an riga an ba da dama da yankan da za ka yi na yau da gobe in kana da kudi an baka dama kama misalin gobe gobe kasuwa ce ta ina ka je ka sayo kajinka ka zo ka yanka kawai domin saboda a soya a gidanka ko a dafa ku ci ku ji daɗi kana da ƙarfi kana da iko ka sa a sayo maka rago a zo ka yanka ki bayan ka yanka a gyara ki a zo a gasa ki ka ce duk gidanka a taru kawai ga rago gashashe ni ban ce kowa ya kawo yawunsa ba ko ya zubar da yawunsa ba ai ina buga misali ne eh yanzu kajin da ka sayo aka zo aka yi farfesu a gidanka aka ci kana da lada ko baka da lada kana da lada amma an ce maka lahiya ne ko suna ne ko menene babu ka yi haka ne kawai domin saboda ka yi godiya ga neman da Allah tabaraka wa ta'ala ya baka haka ma mutumin da ya sayo rago ya zo ya yanka shi ya kyame rago aka zo aka ci naman rago shine fassaran kul inna salati wa nuski wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la amma duk abin da za a ce sai ka zubar masa da jini to kai takazan ba kun wani lokaci suna fadin haka a dunkule ba za su fito fili ba inda za ka matsa musu sai su ce wani aljani ne idan ba an zubar da jini ba to bukata ba za ta biya ba to shirka ne amma musulunci bai hana ka idan kana da bukata a wajen Allah ka yi yanka ba ka yi sadaka amma a nan ba za a ce maka ka ɗauko bakar kaza ko bakin bunsuru ba dun babu bambanci tsakanin naman bakar kaza da farar kaza haka babu bambanci tsakanin naman bakin bunsuru da jan bunsuru duk wanda ya zo ya sa maka wani kalo ya sa maka ka'ida to yana son ya jefa ka cikin shirka to abinda waɗannan suke kenan kafin bayyanar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na'am wa yanharuna laha ala ansabiha suna sossokewa ko su yanka aina suke zuwa ko ba ko ina ake yanka ba wannan za a ce maka sai ka je wajen tudu kaza sai ka je gaban gunki shine abin da ake nufi kama kanu yasbahuna bi asma'iha fi ayi makan kamar yadda suke yankawa da sunaye da sunayen gumaka a ko ina ne eh lalle akwai wanda ya taba bani labari yake cewa lokacin da ya zo ko yana takara ne eh, yana takarar wani matsayi sai aka ce masa to ya samu wata dabba ya ce wallahi ba zai yi ba ya samu dabban ya yanka ta akwai abin da za a yi in an yanka a kai wa malami ya ce wallahi ba zai yi ba saboda dabban ba a ce da ce to shikenan ka bani lokaci zan sake wani aiki da ya sake wani aiki sai ya dawo sai ya ce masa to a samu rago maka samu rago a yanka amma kai za ka yanka zan faɗa maka abin da za ka faɗa ya faɗa masa abin da zai faɗa babu bismillahi wallahu akbar ba sunan Allah bane to duk wanda ya yarda da wannan shi ma mushriki ne saboda babu yadda zaka yi kai yanka da sunan da ba na Allah kana musulmi kuma ce wannan yanka amma kun ga a babi na fikihu an ba da dama duk musulmi mai imani aka ce yazo ya ce bismillah wallahu akbar ya yanka haka ne ko ko ya ce bismillahi ma kawai ya tsaya anan ya yanka to sai Allah ya kaddara ya manta da ya zo kawai ya ce ku danne mun ku danne mun kawai sai ya sa wuka kawai sai ya yanka aka ce za a ci bai ambaci sunan Allah ba saboda mai saboda sunansa na musulunci ya yi amma kaga in ya ambaci sunan wani Allah kuma to mushe ne kuma ya yi shirka ina fata an gadi lallai akwai malaman da suke da sassauci in dai mutum musulmi ne in yayyanka ko bai ambaci sunan Allah ba to musuluncinsa ya wadatar wannan kenan wa hadani nau'ani min az-zabh kun ga irin wannan yanka da za a je gaban gunki ko wani wuri na musamman a yanka ko a yanka da sunan wani zakarahum Allah ta'ala fi qawli ubangiji ta'ala ya ambace su a cikin fadin sa wa mahsubiha ala nusubi da dukkan abinda aka yanka a gaban gunki annusub ko gunki na sana ko gunki na wasan suratul ma'ida a cikin suratul anam yace wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayh kada ku kuskura ku ci abinda ba ambaci sunan Allah ba wajen yanka ki aka ambaci sunan wani wa innahu lafisqun saboda wannan babban fasikanci ne alfisqu anan wato ainihin kafirci kenan وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به مم. نعم سينهض وكان من أنواع التقرب إلى هذه الأصنام والأوثان yana daga cikin nau'o'i na neman kusanci zuwa ga waɗannan gumaka annahum kanu yakhussuna laha kay'an min ma'aqilihim wa masharibihim suna keɓance musu wani abu na abincinsu ko abincinsu hasba ma ya lahu gwargwadon yadda ya bayyana gare su to ko da yake mu anan ba mu da irin wannan eh amma yanka akwai masu kafirci da masu shirka irin wannan sai dai akwai abin da ake warewa a ce wannan na maza ne ko na mata kawai eh to na san dai a da idan za a yi suna a gida za a yanka rago mai gidan ba zai yanka rago ba ko ban yaro ba zai yanka rago ba wai mai yanka rago limamin unguwa idan liman ya yanka ragon suna yana da me yana da wuya kai wato ba akwai dabara wallahi saboda in ba haka aka yi ba wallahi sai liman ya tashi bai ci naman ba eh dole sai ka jira limamin unguwa mu mun tashi mun samu wannan idan liman ba zai samu daman zuwa ba saboda bunƙasansa don akwai limaman da suke bunƙasa to liman yana da fadawa ni na tashi na gani na ga limamin da yake da fadawa duk inda ya je fadawansu suna bisa almajiransu su ne saboda haka in shi ba zai iya zuwa ba to zai tura wani bafajar sa eh wani almajirinsa kullum suna tare shi zai je yanka kuma an yanka sai yana yankawa zai kamo hanya ya dawo ku da kanku bayan kun fede kun yi abin da za ku yanke wuya ku aika ma liman a lokacin ana ganin wannan wuya idan aka ci an ci haramun ba ba da liman ba to wancan dai dabara ce don ba da haka mutane ba za su yi sadakan dole ba eh to kaga irin wannan ne muka tashi muka samu amma yanzu a zo a keɓance a ce wannan zuma ce namiji bai isa ya sha ba in ka je an zo an ce abu kaza mata ba za su sha ba to yana musu illa ne to amma su a lokacin shirka kafin bayyana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai abinci ko abin sha da suke keɓancewa suna ce na gumaka ne ba wanda ya sai samu sai yadda suka tsara وكذلك كانوا يقصون لها نصيبا من حقهم وانعامهم haka ma sun kasance suna keɓance wani ɓangare na kayan amfanin gona ko kuma dabbobi wa min at-tara'ib yana daga cikin abin mamaki annahum kanu yaqussuna min zalika juz'an lillahi aidan sukan keɓance ma Allah su ce ga naka wa kanat indahum iddatu asbabin sai dai kuma a wajen su ana samun dalilai masu yawa yanquluna li ajliha suna cirewa saboda wannan ilal asnami ma kana lillah sai su bada gumaka abin da yake rabon Allah ne walakin sai dai lam yakun lam yakunu yanquluna ila Allah ma kana li asnamihim bihali ba su kasance suna bada ainihin Allah abin da ya kasance da gumakan su wannan ce da gunki ne wannan to ba ya da za ya je wajen Allah amma na Allah zai iya zuwa wajen gumaka sai dai wannan tilka idan kismatun biza rabo ne na zalunci sai dai kuma Allah ya fi ƙarfin wannan eh daman babba shi yake hakura na saka dauka ka bada karami amma in aka wayi gari wai babba zai handame na karami to ka tabbatar zamanin zalunci ne amma babba hakuri yake yi yanzu aka zo aka ce ga buhun dawa nan ko buhun shinkafa mai mudu 35 ko 37 irin Caroline din nan ta ce to shi kenan wannan buhu alhaji aminu da shugaba da malam zubairu da shan baku wannan buhu a to tun da koyan gari ne kuna da karfi sai ku ce tun da kun fi ni karfi shugaba zai fara ce a ni na na bar muku alhaji aminu ma sai ce a malam na bar maka eh kayan kake amma yin shugaba ya ce a'a ai shugabanci ya kamata a biya bi tsarin abin nan eh mudu 37 saboda haka ne zan dauki mudu 18 ko kuma ku je ku raba mudu 17 ko biyu mudu 17 kowa yana da mudu 8 8 kenan kaga dai an dada danne mun da za a yi rabon da ne ai mudu 12 biyu ne da dan wani yafi ko misali kenan to shi yasa ma Allah tabaraka wata'ala ya ambata domin ya gode shirkan su shi yasa Allah ya ambaci haka qala ta'ala ubangiji ta'ala yace wajalu lillahi mimma zara'a wato suka sanya wa Allah abin da ya halitta kun ga wannan jumla da aka fara wato tana gwada cewa kawai ba su da hankali ne abu ne fa na Allah amma suke cewa Allah yana da kaza a cikin abu kaza ba na Allah ba shine wajalu lillahi mimma zara'a suka sanya wa Allah abin da ya halitta min alharfi na ainihin kayan amfanin gona wal al'ami da dabbobin gida nasiba rabo na musamman wa qalu suka ce hadha lillahi bi za'mihim wannan na Allah ne da rayawansu wa hadha li shuraka'ina wannan kuma na gumakan mu ne wa ma kana li shuraka'ihim sai dai a dun mamaki duk abin da ya kasance na gumakan su ne fala yasilu ila Allah wannan ba yadda za a yi ya sadu zuwa ga Allah ko da na gunki ya fada a cikin na Allah sai maza maza a dauko a mayar magunki wai kar a zalunce ki amma ma kana lillah to abin da ya kasance na Allah ne fa huwa yasilu ila shurakaihim yana saduwa zuwa ga abokan tarayyar su sai su ce a'a sai su ce kuma wai su da kansu sai su ce inna Allah la ganiyun an hada eh Allah ma wadaci ne gabarin wannan ai kun ga wauta ce to in dai haka ne to ku bauta wa Allah kai tsaye mana sa'a ma ya komun ubangiji ta'ala ya ce abinda suke hukuntawa yayi muni suratul anam wa kana min anwa'i taqarrubi ilaiha yana daga cikin nau'o'i na taqarrubi an-nazaru fil harfi wal an'am shine ayi alwashi ko bakance wato a cikin kayan amfanin gona ko kuma dabbobi amma asalin bakance ba haramun bane inda za ka yi wa Allah amma in za ka yi ma wani Allah ko kafirci ne menene bakance wa Allah ka ce ya Allah idan ka biya mun bukata kaza ya Allah ni kuma zan yi sadaka da kaji guda kaza ko da kwai guda kaza ko da kuɗi kaza ko zan yi azumin nafila to kaga zaka yi azumin nafila ko kwana uku ne ko kwana daya tunda ai ka san azumin mawa kai ma Allah zaka yi saboda Allah ya maka ya biya maka bukata bari ka gode wa Allah ta wannan hanya eh kaman mai neko ne ko mai waye da ce ya Allah idan ka bani wato six credit ne yake nema ko eh yanzu kamar an dawo ba wani zai ce ya Allah ka bani nine credit sai na yi wata guda ina azumi sayan ka samu nine credit sai ka yi wata guda sai dai bakin ka ya sukuce ka ce a dungule to sai ka yi a dungule zama in baka ce a dungule ba you have option za ka iya yi a haɗe za ka iya yi daban-daban sai ai baki shi ke yanka wuya tun da asalin wannan azumin wata guda din dole ne ai ba dole ba ne ko ne ce in na samu matsayi kaza ya Allah sukutun ban taɓa sadaka ko kyauta da naira miliyan guda ba ya Allah ina zama kansila zan ɗauki miliyan ɗaya in ba da sadaka fi sabilin da ina ji an kansila yana jan kaya da yawa ko kansila ba ya jan kaya da yawa to in kai irin wannan alwaki a musulunci dai abinda ba dole ne a kanka ba sai ka dora makanka da sharadin gidan ka samu biyan bukata to kayi alkawari ne sai ka cika in baka cika ba shine Allah zai kama ka amma idan ka cika Allah tabaraka wa ta'ala yana yaba mu wadannan yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana shawruhu mustatira wa yatimuna at'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira إنما نطعمكم لوجه الله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وللظالمين من أنصار in ka ɗauka sai ka cika to amma su alwakin da suke yi wato ba mai kyau bane su suna yi ma gumaka ne ko madakunan gumaka yasa kala ta'ala ubangiji yace wa qalu hadhihi an'amun wa harsu suka ce waɗannan dabbobi ne da kayan amfanin gona hijrun keɓantacce ne la ya ta'amuha illa man nasha'u bi za'mihim ba mai ɗanɗanawa sai wanda muka ga dama da rayawansu wa an'amun su ce ga waɗansu dabbobi hurrima suhuruha sun haramta a hau bayansu wa an'amun waɗansu dabbobi la yasquruna kuma Allah alaiha ba sa ambaton sunan Allah akan iftira'an Allah domin su kirkiri ƙarya ga Allah to duk irin waɗannan dabbobi wato kafirci ne mushrikanci ne to shi yasa a na shida yace wa kanat minha albahira wasa'iba walwasila walhami waɗannan dabbobi ne na zamanin jahiliya shahararru ne kafin bayyanan annabi shi yasa ma Allah ya ambace su a cikin alkur'ani to wannan duk yana daga cikin addini da ainihin larabawa wanda yake shine darasinmu na gobe insha Allah ta'ala abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh